بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai yau dagotan 24 ga watan julai 2024 wanda ya daidai da a wannan majalisi namu na kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a in ba manta ba muna nan muna magana akan babi na an-nushra babi dake magana akan magunguna da ake yi wajen fidda wajen wato kwance sihiri ko kwance wandafi ko kwance duk wani harbi da wato aka samu ya za a magance shi wanda ana kira shi annushira nushira ko an mutum sihiri ya je kwance ya kwance sihiri din sunan shi annushira ko kuma a'a wani abu ne ya harbe shi ya magance ya magance wannan harbi din wanda ana kira shi annushira akwai na shari'a kamar da ya bayani ya gabata akwai kuma wanda yake akwai haramci a ciki akwai kuma wanda yake ba ba ma haramci ba akwai akwai wato kusan kafirci a ciki to yau insha Allah mun yi magana akan wato wasu abubuwa da suke da alaka da da halaccin yin magunguna din kamar yadda wasu kamar da wa bayani ya gabata suna ganin kamar ba zai yi amfani da a ce akan tafkula uzai ba ko a karanta ayatu kursi so bakwai ko a amfani da kaza so kaza suna ganin wannan abin ba daidai ne ba to mun faɗi wato shirewa na shari'a cewa wannan ya halatta sai dai kuma wato akwai abubuwan da ake la'akari da shi dole sai sun cika sannan wato zama magani ne wanda ke na halal na halal abinda bai cika wannan ba to zai zama ba magani ne na halal ba yau insha Allah za mu magana akan wato magani da ake yi ta hanyar turara abu magani da ake yi idan kokarin fitar aljani ko kuma kokarin koran aljanu ta hanyar turare a dauko wani abu a babbaga a fankwatsa wani ganye abu a daka shi idan aka daka kuma sai a zo a turara shi to za mu magana akan wato yanayin asalin shi wannan abin ya aka yazo mana mu sannan kuma sai mu magana kuma akan wato hukunci na shari'a akan sa insha Allah ta'ala wanda watakila wannan shi ya zama karshen karatu mu a wannan babi saboda haka kai tsara mu magana akan at-tajmir da kuma al-bukhur da ake yi asali wato wannan turare da ake yi kamar da kowanne mu ya sani akwai turare na shafawa kuma akwai turare kuma na hayaki da ake sawa sai turaren wuta a turare waje a turare wajen ibada a turare gidaje saboda wato a gyara wato yanayin yanayin wato kanshin wato iska da ake so a samu a wannan yanayi din duk inda ake sa a sami kanshi mai daɗi sai a sa taron kanshi sai a samu wani ice a dinga wato konawa wannan shine abin da magabata suka sani a babin wato turare wannan shine abin da ya fi shahara cewa za a dauko a masallaci wani lokaci sukan dauko taron wuta ko abu irin wannan su tara masallaci saboda a sama jawi mai kyau a samu yanayi mai kyau wajen ibada in za ku tuna akwai hadisin nu'aym al-mujmi da yake rubuta daga Abu Huraira mun baro hadisin Amsul Ahkam wanda yake cewa da manzala yake cewa al'umma ta za a tashe su suna da farin fuska suna da fararen kafa wato Allah ta'ala zai ni'imta fuskan zai ni'imta kafan zai ni'imta jikin su saboda tasirin Allah da suke yi wanda ya rubuta wannan shine Nu'aym al-Mujmir musa ake cewa al-Mujmir saboda yana wato shi ya kula kure da gaske wajen tirara masallatai masallaci da yake rayuwa to yana yana tirara haka sa mushi mai tirari mai tirara masallaci shine al-Mujmir a to sannan kuma wannan shine asalin abin da aka sani cewa tirari ana amfani da shi shine wajen waɗannan abubuwan ne a tirara waje saboda a samu kanshi to wasu daga cikin al'ummomi kamar mutanen indiya indiya babban indiya ta da ba wai su kake indiya ta yanzu ba babban indiya ta da da kuma wato sabi'awa sabi'awa a waɗannan mutane dai da har yanzu ambata suna yawan maimaituwa saboda kusan tsatsuba iri iri su suka dinga raya shi a ban ƙasa wanda suke na iraki da sauransu sai kuma nasara sai kuma masu amfani addinin buda daga mutanen japan gaba wanda suke wannan bangare din za ka suna amfani da wato turare wajen wasu abubuwa na bautansu musamman wajen wasu abubuwa na sihiri kuma suna da awan cewa suna wato wannan tarai da suke yi yana wato magani na shafan aljanu ko shafan sihiri ko kuma shafa ko kuma magani na kambun baka suna amfani da wannan wannan su aka fara sani suna amfani da waɗannan hanyoyi wanda suka fi shahara da shi musamman da sara da sabi'awa da mutanen indiya za ga zai wuya ka ga a masu addinin su sun wato sun zo suna abubuwan addinin su kaga suna amfani da wata hayaki da sauransu suna turarawa to daga baya kuma wasu daga cikin wato masu ilimin taurari sun wasu karɓi wannan wannan abin masu ilimin taurari nan ne suka je suka ɗauko ina da masu bokaci da ilimin taurari suka je suka ɗauko wannan turaren suka shigo da shi cikin gidan musulunci wani lokaci za a ga abin da zai za a kona din za a ga wato najasa ce za a busar da ita sai a zo a kona a ce wannan zai maka maganin kanmu baka ko zai maka maganin aljanu ko abin da kama da wannan wani lokaci kuma a ji a dauko wato kaman kambori kumba na wasu daga cikin dabbobi wanda suke suna farauta wani lokaci kuma a samu jini a hada shi da wannan ganyen sai a haɗe shi a garwaya shi an an daddaka sai ya zama ya da magani daya wani lokaci kuma a ce a samu kitse na wasu abubuwa da take haramun ne a ci su to wani lokaci kuma sai ka gani tare da wannan ɗin turaren sai ka an ƙara halakanta shi da wani da wani sukule za a karanta kamar akwai wani abubuwa da ake karantawa saboda a nemi kusancin shi a janin ana ana tunanin cewa wannan abu shi da kura ajali din ko kuma a ce za a gaito wani ajalin da ya fi wannan wanda ya zama ya ta samu wato rinjaye ga shi wannan wato wannan wanda ake cewa amince sihirin sai ko ruwan can to wannan shine su abinda abinda su waɗannan masu ilimin tawari suke yi daga baya kuma al'umma da yawa suka karba cewa duk masu yi rukuya za su dinga amfani da ire-iren waɗannan hanyoyi wajen wata kuran aljanu nan maganan kala biyu ce amma dai zan fara magana kan wanda ke na haramun din ne kai tsaye saboda a san shi a san abin da ya fantsa ba sannan kuma za mu zo mu magana akan abin da sati biyu baya can muka kawo na shin akwai wata wani hanya da za a shari'a za ta iya bari a amfani da shi za mu zo Allah da mai wannan magana a to saboda ita wannan su wannan turare da ake yi asalin idan ka turara to suna kira maka ajalin ne kamar yadda wato akwai wasu akwai wasu halittu da in ko hayaki suka gani aka kamar kana kira su ne kamar kuda yayin da ya ji doyin kashi kaka zai zo to su ma yayin da ka wato turara wannan abin kamar wato kana kiran waɗannan waɗannan wato dabbobin ne wannan wato ajalin ne wanda suke san irin wannan kashin kuma saboda haka idan ya zama da ba riga an yi kawance da su tsakanin su da wanda ya abinda kake son su yi shikenan za su yi maka abinda suke so saboda haka zai zama kamar wannan tare da da kai ka gaito su ne su kuma da suka zo kuma ka musu abinda suke so tunda wannan tare da kai kamar ka bauta musu ne ka musu abinda suke so su kuma sai su biya maka bukatun ka kai ma sai ya zama kowa ya biya maka kowa ya biya maka kowa ya biya ma juna bukata saboda wato shi dan adam yayi tare abinda suke so ya musu shi kuma ya ya biya maka bukatar ka to kaga kusan an yi abin da yake istamta ba'd la ba'd kenan kowa ya dadin kowa a sannan kuma akwai to wannan wannan bangaren kenan shi turare wanda aka samu shi daga Sabiyawa daga India to akwai kuma wani bangare guda ɗaya su kuma masu ilimi na sanyu da sakasakai suke faɗi masu ilimin wato waɗannan sassaƙe ɗin nan ne da suke shiga daji suke cewa wato ana iya samu a cikin wato wasu itace wanda aka wai suka jaraba suka gani kamar da suke faɗa suka jaraba suka ga cewa ajalu idan aka yi amfani da irin wannan to suna tabaya kuna suna wato zama sun zama sun cutu da irin wannan saboda ka idan dai ba wai kangararre ne ba shi zai tafi shashi tafi abinsa kamar kai ne dan adam wani zai ci tafannuwa in zauna kusa da kai zaka je ka ka damu sannan zaka zaka tashi ka matsa to amma idan kuma ji da ka kangare ka ce dai ka ji ka gani zaka iya zama da mai bayan tafannuwan ka ka saba ma haka zaka zaka iya yi tana ka suka ce akwai wasu daga cikin wato ire-iren waɗannan sanyu da sakasakai wanda an jaraba cewa idan aka tirara in aka tirara wato shi shi wato wannan abin in ya shiga cikin wato kafa na jiki kuma kusan wato aljanu suna yawo ne cikin kafan jini kuma ai to idan aka tirara kuma da izinin Allah ana iya samu a ya ji cewa shi ya ji ya dan takura sai zama ya ya bar waɗannan abubuwa din ya bar ya bar wato shi wanda aka ya zama ya bankan baka a jikinsa to galibi irin wannan tare da hakan kuma su boka ya suke amfani da irin shi galibi daga wajen su aka san wannan shi wannan din shi ba wanda ake cewa aljani aljani irin kaza irin kaza ba san wato kaza da kaza kaza da kaza sai sai wani sanyi ko saka sakai kaza ba sa so to galibi shi ma ana samu shi daga waɗannan dai ko hannun in ba waɗanda aka same shi kamar wajen su a wajen wajen wato a malaman addini ba akwai wanda aka samu kamar magariya da irin wannan kaga da an samu wajen malaman addini an jaraba kuma an gani to suka ce to shi ma wannan aka turara kasancewan aljani shi ma kamar wato jikin jiki sirri ne da shi kaga hayaki kuma ya kama da irin jikinsa saboda ka zai je sai ya kokawa da aljani sai ya hayya kora aljani din wasu sun faɗa haka to yanzu an kawo magana na ibnu sheikh bin baz da al-fawzan da kuma sheikh usman ibn taymiya kan wannan matsalar sannan kuma mu ga kuma me zamu tike da shi zuwa ga natija an tabi al-allama allamat al-jazira abdul aziz ibn baz akan wato turare da ake yi wajen koran ajami tun yayi sabon gida sai zo ya wasu abu ce wasu abuwa ya rinka turarawa ko ko a ce wani yaro ne bai baya tafiya ko ba ta tafiya bayan gan komai an gama bashi magungunansa ba sai za ce to aka kawo maka wani kunshi a ce to wannan na turarawa ne wannan turare za ku masa wato suna tsammanin cewa ajali ne shanye kasan ko abin da ya kama da wannan ke to saboda haka shine aka kawo mashi bin bas irin wannan ya halatta sai ce la a'lamu li hadha al-amali aslan ni ban san wani asali na wannan aikin ba yace shi bai sani ba cewa malami bai sani ba wannan kamar yana dan tsare da shi da kuma da cewa bai sani ko ba yana haramta abin abinci haka amma dai shi ma da ce la a'lamu li hadha al-amal aslan wal wajib tarkuhu abin da ke wajibi shine a bar shi li kaunihi min al-khurafat saboda galibin wadannan abubuwa wannan abin da ana samu shi wato surkulle ne kawai kawai wato wani abu ne shashi fadi ba tabbatar ba ba tabbatar cewa waɗannan abubuwa suna kula da jinin ba dan da an tabbatar da shi kenan to tunda ba tabbatar ba ba za yi ka gina wato abinka akan wani abin da ke babu tabbasa musamman kana da alaka kana wato mu'amala ne da halittu da suke yawan tunkuɗa da zuwa ga shirka to idan ya zama kai a halittu baka gani irin aljanu aka maka wani sulkuli aka ce da shi zaka kore su kuma kai baka san wani abin yana koran su ba kaga sai ka tike zuwa ga bautar su baka sani sadaka bala yace wal wajibu tarkuhu li kaunihi min al khurafat allati la asla laha saboda yana daga cikin sulkullin da jama'a suka kirkiro da ba ya fata da asali wa inna ma tadru shayatin bil ikthari ya ce ana koran ajani ne ta hanyar wato yawaita aliktaru min zikirin lahi yawaita zikirin Allah ta'ala wa qira'atul qur'an da kanta qur'ani wa ta'awud bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa kuma mutun ya nemi tsari da kalmomin ubangiji cikakku daga sharrin abin da ubangiji ya halitta to ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata mutun ya nemi tsari amma ba ya ce zai je ya nemi tsari da turare ba wannan magana da Sheikh bin Bas kenan kwatan kwatan sa wato Sheikh Fawzan Fawzan daga cikin manya-manyan malamai da har yanzu suna raye tsofaffi da ake da su suka ba da fatawa yake cewa abin da zai ci kura shaidanu su ne wato al'adkar mashru'a ba alba khurafat ba ya to shi kamar su suka ma suna ganin waɗannan abubuwa sa daga cikin abubuwa na na canfe-canfe da jama'a suka je suka zatsabo ma kansu wanda ya magana mai tsawo akan wannan shine ibnu taymiya ibnu taymiya shine ya magana mai tsawo kuma maganarsa ya fi alamta cewa shi yayi gogayya da abin tukuna ya gane shi wannan gaga ne wannan kaka sun ce bu sani ba bai ma ce bai sani ba amma ibn tamiya shi yayi gogayya da abin da ya gane ina aka samu shi wala ka wanda ke da experience ba ji yake da wanda kuma bai sani ba to ya fara a cikin ittiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim da wasu bangarorin tafansa zan kawo magana ta kai tsaye malai ce wa qad balagani aidan ya isa mun kuma annahum cewa su din yani sunan nasara kenan ya kharujuna yawmal khamis suna fitowa ranar alhamis qabla zalika aw yawm as-sabti ko kuma ranar asabar aw ghayr zalika ilal quburi suna zuwa wajen kaburbura wa yubakhirunaha kuma suna wato turara kabari din wa kadhalika yubakhiruna buyutahum kuma suna turara gidansu gidajen su fi hadhihi al-awqat aw ranar lokuta wa wasu lokuta da aka ake ganin kabar wato lokaci ne da take da wata wani daraja na musamman wa hum ya'taqiduna anna fil bukhuri barakatun suna ganin wannan wannan wato tare da suke akwai albarka a ciki wa dafu adala li kaunihi tiban kuma suna ganin wannan tare da suke kamar yana tunkuɗe musu wani cutarwa daga gidan ko daga wajen ko daga wajen kabarin la li kaunihi tiban ba wai dan kawai a matsayin turare shi turare wato shi turare abu kawai a matsayin a samu kanshi ba ba dan wannan suke yi ba wa ya'udunahum lil qarabina kuma suna daukan wannan abu daga cikin hanyoyi ne ma da za su ƙara kusanta kansu da Allah ta'ala wannan yana bada labarin nasara ne sai na dan yanke maganar sa yace wa inna ma zakatu ma zakatu na ambaci wannan magana da na faɗa ne yanzu lima ra'aytu kathira min almuslimin fa'alu saboda naga yanzu da yawa daga cikin musulmai suna aikata haka wa aslu shi kuma asalin turaren abu da kace zaka turara saboda ka kore shedanu ma'khudun anhum an da kone daga nasarar sabi'awa inji ibn taymiya yace hatta innahu kana fi mudatil khamis tabqa al-aswaq mablu'a har zaka ga wani lokaci ranar alhamis ba sai ga ta turaren wani lokaci su masu yin turaren suna baka turaren kun da za a turaren to kuma shi ma ibnu taymiya kace wato hatta innahu kana fi mudatil khamis tabqa al aswaq mabdu'atan min aswati hadhihi an nawaqis zaka galibi ranar alhamis su ma wadannan nasara za ga a cikin in ka shiga cikin kasuwannin su za ga baka jin komai sai wannan wato al'ajirasin da ake wannan kararrawa eh kusan shi ke cika maka waje wa kalamin ruqa wa kalamin ruqa min al-munajjimi da kuma manganu nasu kulle da waɗannan masu ilimin tawari ke yi wa ghairihim bi kalami suna manganu aktharuhu batil galibi wato banna ne a cikin magana wa fihi ma huwa muharram a ciki akwai abin da ke haramun ne aw kufrun ko abin da ke kafirci ne malaka wa qad ulqiya ila jamaahir al-amma yace kuma wannan an kawata shi a cikin zukatan gamagarin mutane nan gamagari na nufin malamai fa mutum ya zai faɗa magana ce ba ina maganan gamagari irin ba haka a yana maganan malamai wanda suke idan ka kasu da fikihu wanda ba su fahimci wannan abun ba ana iya samun malami ka ga ya zo baka wani abu shi ga nan abun halal ne saboda shi bai gyara lokaci sau da ya fahimci abun ba saboda haka shi sha'anin ruqya da sha'anin aqida ana dauka ne wanda wurin wanda san aqida ba wanda ya dade yana cewa shi da awan sunna yake ba amma bai san sunna sosai ba bai san aqida ba a fahimci wannan وقد ألقي الجماهير العامة أو جميعهم إلا ما شاء الله وكذا كل ما دكنسو sai wanda Allah ta'ala ya tsere wa ani bil ama ina nufin ga magari kuna kullu man lam ya'lam haqiqatal islam shi wanda bai san haqiqatar musulunci kan wannan abun ba fa inna katiran mimman yantasibu ila fiqh wa din saboda yawa wanda yake danganta kasa zuwa ga fiqh da addini karsha raka fi zalika shi ma ya tarayya wajen irin wannan taron ulqiya ilaihim anna anna al bukhura al marqi yanfa'u barakatihi min al ayn an kawata mashi a zuciyarsa cewa wannan abu da ke tirarawa albarkarsa zai amfanar wajen wato kariya daga kambun baka kambun ido wasu ko sihiri wal adwa'i da kuma dukkan wato magunguna wal hawami da kuma harbi da ka samu na maciji ko kuma na wannan zai wannan taron duka in kai wato zai zama kamar ya kore shi har inda malam ya kara faɗa muka ce fa inna ruqyal bukhuri wattikhadahu wattikhadahu qurbanan mutum ya rika yin wato turare kuma ya rika ɗaukar wannan hanya ce da zai kusanta shi da Allah huwa dinin nasara wannan addini da nasara wasabi da kuma sabi'awa wa inna mal bukhuru shi turare tsibun kanshi ake nema da shi ya yuta tsayyabu bi dukhanihi wannan hayakin nashi ana kokarin a samu kanshin sa ne kamar ta tsayyabu bi dukhanihi kamar ta yuta tsayyabu bi sa'il tsibi min al miski kamar yadda ake shafa sauran ma dukkan wani turare ake shafawa mimma lahu ajza'un bukhariya wa illa qawat har maganar malam ya kare anan can gabe ce wa inna ma yustahabu tabakhur hin haythu yustahabu at-taqayyub ita ana son kawai turare ne da ake son ai wato a ji kanshi amma ba wai dan a kora jami ba wannan ibn tamiya saboda ya shi kusan yana da tajriba kwarai da gaskiya yi gogayya da abubuwa da yawa idan wannan mutane wani lokaci ba sa iya wato buga mushi kai so da yakan je sha'anin musamman aljanu ibn taymiya a lokacin sa an sami wanda suke da'awan irin wa'annan abubuwan da yawa sadaka ya zama shi shine malami fatawa a zamanin sa sosai dole sai ya shiga ya san abu sadaka wannan yana magana ne wanda ya san abu sosai galibi galibi waɗannan rukuya da waɗannan tare da ake yi ake ba mutanenmu suna cewa a ce su yi ko su ma yaro galibi za ka same shi ire-iren waɗannan abubuwan galibi in ka duba za ga an samo shi ne daga waɗannan bokaye duk wanda aka tabbatar an samu shi daga wurin bokaye to kaga shi wannan kai tsaye ba za ka amfani da shi ba wannan haramun ne to sai dai akwai abin da su kaman arraqayin din suke faɗa wanda kuma za mu iya fahimta daga daga aiki su koda ba su faɗa ba za mu iya fahimta wataƙila su ce ai ana kamar da abin da raniciya mai ya faɗa sati biyu baya ta ana iya samun wato wasu daga cikin tsirrai wanda suke koran sauro ko suke koran macizai to ai zai iya yiwa zai iya yiwa sami daga cikin wato tsirrai su ma wanda su a janin wato suke kyaman wannan abu in aka sa musu kamar kai ma dan adam ne aka sa maka tafannuwa zaka ji ka tashi a wajen to wataƙila su ma a cikin ajanu a samu irin wannan wannan rana ana iya samu a faɗa a faɗa wannan magana kamar yadda ma an riga an faɗa din daga cikin abin da ana iya faɗa shine kamar da muka faɗa a baya yayin da wato ya zama aljanu din su kuma kowa ce ruhaniya ya zama jikinsu jiki ne siriri jiki ne mai kama da iska kamar da kike cewa iskokai saboda haka suna gudana ne a magudanar adam na jini to shi ma wani turare shi ne kaɗai abin da kai tsaye idan mutum ya shaƙa zai shiga magudanan jini to watakila zama ya fi amfani wajen magani saboda sai ƙalubalanci iskan aljanin da kuma iskan shi ma da yake shiga cikin magudanan jinin in zama shi ya malale magudanan jinin ɗan adam kaga to aljani bai da wani zama ke zai tafi watakila a samu wannan shi ma hujjan za a faɗa za mu iya muna fahimta daga wasu lokacin abin da yasa suke yin wannan aiki musamman kuma ana iya suna iya kafa hujja da hadisin ajuwa hadisin ajuwa manzo Allah kafa cewa yin- cewa wato a karya da ajuwa guda bakwai dabino guda bakwai to kaga yayin da ah, shi wato ah, kace wannan dabinan babban abin da Allah ya tsammani shine wato ya zama ya wato ya narke ya zama ya ya- ya shiga magudanin jininka sai zama yayi kokawa da wannan sihirin har ya kore shi kuma in sihirin ne ma sai ya zo bai bai samu wajen zama ba tunda sihirin wace kawo shi ai da muke kawo shi idan suka zo suka ji a cikin- a cikin wato sinadarin jininka akwai irin wannan wannan abin da ajiwan ke taimakawa sai sai su sun takura in dai ba kangararru ba dole za su za su kauce wataƙila a zama irin wannan hujjoji da wasu wasu za su faɗa to akwai amsa da za mu ba su akan wannan kuma daga baya kuma sai mu ah, mu- mu kawo wani abu da zama shirya tsakanin da mu da kuma su kansu masu ruƙuya din ko da akwai na- abin da suke da awa na gaskiya to kuma ga yanda ka kamata su yi ba a yanda ake a yanzu ba Ah, amsa na farko shine kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin ah, muqaddima na usul tafsir yace innal ilma imma naqlun musaddaqun an ma'sumin wa imma qawlun alayhi dalilun ma'lum yace duk wani magana da za ka kawo to baya wuce ɗayan biyu ko dai zama magana ce da aka cira ta daga wanda baya ƙarya Ah, shi shi mai gaskiya ne an gaskata shi kuma kuma ubangiji ya tsare shi daga ƙarya ko wani ya zama ya zama ya- ya haifa mishi gaba da maganarsa ta iya ba za Allah ya zo zai maga- faɗa magana ya zama shi ba ƙarya ya ba amma a ce akwai halar in aka ce akwai halacin wani shaidan ya je mishi inta ta yaras kaga ai babu isma babu tsaro amma kaga shi duk annabin Allah da Allah ya aiko yana da tsaro ne a karan kansa shi mai gaskiya ne sannan kuma wanda zai zo ya gaya mishi kuma shi ma mai gaskiya ne sannan kuma yayin isar da sakon kuma za a zo an kare shi daga duk wani da ka haifar mishi da wani matsala shine bin tabiya ke cewa to ilimi a duniya baki daya ko dai a same shi ne naqlun musaddaqun ah, naqlun min musaddaqin naqlun musaddaqun an ma'sum wani riwaya da da wani mutum zai gaya maka wanda shi kuma ya samu ne daga abin da ba zai yi a samu kuskure ba kaman wahayi kenan wa yima qawlu alaihi dalilun ma'lum ko wani magana wanda ke akwai dalili na ilimi zai tabbatar da haka bincike na ilimi yana tabbatar da haka wa ma siwa zalika abinda ba haka ba kuma fa imma muzayyafun mardud ko gure zama dan jabun ya za a tunkude shi a ce ba a yarda da shi ba wa imma mawqufun kuma a tsaya la yu'lamu annahu zahratun wala manqud ba a san cewa ko wato a, zinari ne mai kyau ko kuma na jabu ne ba kudin jabu ne ko kuma kudin mai kyau ne ba wanda ibn jami'a yake magana duk abinda baka san halaccin sa ba bai bayyana maka ba cewa cewa shi amma bai banna ne ba kuma bai bayyana maka halaccin sa ba to tsayawa zaka kaje ka bincika ka gani ba haraci ne ko kuma manqud ne ku iya na gaske ko ko dan jabi ne na takarda ne kawai a to kaga anan abin da ibnu ya ce magana duk abin da aka samu na jabi ne to mai hankali ba baya bukatar abu ilimin jabi wani magani na jabu ba ka bukata a ce wannan maganin ai jabu ne ba ba ai ba ba magana mutum ce ai ai kai ka imani ka gwada ka imani ka gwada bayan an ga alama cewa wannan sai ƙara ciwo ba yake yi kamar mutum ya ce kawai ai ka je ka ta hulɗa da masu corona ka je ka je kawai ai kai jinin ka da kai haka wannan ai ilimi na jabu kaga ba za a karba ba to wannan mai hankali ba zai karba ba balle kuma mai maganin gaskiya balle kuma mai addini mai ilimi na addini kaga duk ba za su karba wannan maganan ba shi kuma wanda ba a san cewa na jabu ne ko kuma na na gaskiya ne ba to duk wanda dalili ya ya ya gino akan cewa shi in na gaskiya ne to wannan za a karba kai tsaye misali a duk wai- duk abin da aka je aka bincika aka ga cewa yana maganin ulcer za a amfani da shi wannan bincike ne nuna haka sai da aka yi amfani da sample aka yi waye aka yi waye aka gano haka to ku masu yi wannan turaren yanzu bincike kuka yi kaga wannan tambaya ce da ya kamata su amsa maka su bincike kuka yi tunda ne yanzu ba a san cewa ana kanta ba dan dalilin miƙe wato halaccin wannan abin ne yanzu ba a sani sosai ba daga dai mazala babu shi to tunda dai ba daga manzo Allah bane ba naqlun musaddaqun an ma'sumin bane to dole ya zama qaulun alaihi dalilin ma'lum in wato hujja sananne ne ya tsayo akan sa to ku yanzu me ya hujja ku sananne yanzu kaga dole sai yanzu kaga amfani da bagariya amfani da kaza kaga duk wani hujja sananne duk wanda ya- an yi tajriba an yi tajriba kusan duk jama'a har sun ga- har sun gamsu to su wannan tare yanzu waye ya gamsu ku ne ko gamsu ko ko sauran al'umma musulmai da kuma a cikin kuma akwai wanda ma wata kila bai gamsu ba to kaga wannan shine abinda shi abinda kaman magana ibn taymiya ke magana in kuma ya zama na shi an ga san an san bannan abu ne baki daya ba to kaga wannan babu za ka karba baki daya kamar a misali ilimi na bokanci ilimi na taurari ilimi na tsafi kaga yanzu wannan ilimi wato ya- dalili ya tsaye aka cewa wannan batacin ilimi ne ba za a amfani da shi ba to mu yanzu abinda muke magana duk wani mai cewa zai turaren nan duk wani mai cewa zai turare to ya kamata ya zama wato ba amfaninsa amfani ne wanda yake mabayyani ba tsammani ba kar a gina abu akan conjecture kan kawai irin wato harbi ne kawai Allah ba da sa'an nan ba irin wannan ba kada gina abinsa a haka to kuma wannan shi ne da yawa daga su ba su arraqayin su ba sa fadan ba sa ba sa fadan haka saboda saboda haka shi wannan idan ya zama na wato ya ya zama tsakanin kamanceceniya da kafirai da bokaye ba da kuma abin da yake ba a sani ba ba a tabbaci yana maganin to ya kamata hankali shine kiyasi a fara rinjaye da abin da yake wato an tabbatar yanzu dai an tabbatar dai kafirai suna wannan abin an tabbatar muka yana yi cewa kuma yanzu yana kora aljanu shi kuma tsammani ake yi to tsakanin wanda yake an tabbatar da wanda yake kuma wahami ake yi wanda ya kamata a gabatar kaga wanda yake an tabbatar kuma kuna bukatar halatta muku sai ku kawo naku wanda zai tabbatar zai kuɗa wannan sai a ce to yanzu ana yi ne saboda magani ba dan kwaikwayon waɗancan ba amma ku kawo wani abin da ke ba a tabbatar ba tawakumi kawai ake yi to kaga ba za ka zama ka tunku da abin da yake yana cikin wato ginshiki na alwala wal bara ba yana cikin ginshiki na wato musaba ma wanda suke wato kafirai musaba ma wato abin da yake waɗanda suke mabanta a saboda haka wato wannan shine wato asalin inda magana take su a za ga wasu masu rubuce suna cewa wai ai ana shi ana musu kurin jini su ba a gane abu ba kawai zo ana ana magana ba magana ba a gane ba ne magana ce na cewa wannan abu ku tabbatar ne ko kuna wahami ne tawahumi kuke ba wahami ba tawahumi kuke ai azunu ne kawai zato kuke yi idan zato ne kun ga ba zai ku rinjayar da zato akan abin da ake da yakini cewa wannan abin an samu shi daga bokaye ne da kuma kafirai ba saboda haka ta wannan jarumin sai a fara gabatar da jarumin tauhidi akan jarumin magani da kuke yi idan kuma kun ce kuna dalili na ilimi to akwai sharɗai zan faɗi wasu daga cikin sharɗai guda uku da dole sai sun kiyaye shi na farko dole a ji a bincike turare da ana son a halatta shi to dole sai an ji an yi bincike an tabbatar cewa lalle yana kura a janin nan ba wai a ji a samu wani labari da kura a jani ba makarici shi ma a bincike aka yi wani ya yi bincike ya ga ya ta yayi wani ya yi bincike ya yi wani ya yi bincike ya yi ya ga janin wannan turare yana kura a janin to yanzu kaga sai a ce za a yi wani ba fa yana magana turare ma da ake zuwa a ce a yi sabon gida a ji ana sa sako ba wannan sa sako wani wani shi kanshi wata bawan mace daban ina maganan wai mutum kawai yana da aljanu wani bai da lafiya na aljanu ko an mashi sihiri in ce bari in zo in sa mashi wani turare na shaƙa to dole sai an je an tabbatar cewa wannan abin yana yin yana aiki din kamar yadda aka tabbatar da magariya kuma dole sai an yi istiqra'u arai ahli ilmi bil ashab sai an tafi an je an jira ayoyin duk wani mai ilimi na samir saka sakai mai irin wannan aiki ya ba da wato fatawansa cewa lalle wannan abin yana yi idan ba haka to abin ya zama ɓatacce ilimi na biyu kuma kai zama wato ya shafi wani mukhalafa shari'iyya ya zama a cikinsa akwai akwai wato wasa'a ma shari'a idan zama wannan taron da kuke yi asali wani tare yana gaito shaidanu ne wanda ya fi karfin wannan shaidan da ke kan wannan yaro to kun ga wannan akwai mukhalafa shari'iyya aqdiyya ba za a yi wannan ba sannan kuma idan ya zama in ya zama wato akwai wato shi wannan wanda zai maka wannan abin shi shidanin shine zai zo ya dauki gabarin maka wannan abin idan ka sa in ka mushi wani turare din shi ma ko kuma wato ana ma boka ne biyayya haka shi ma wannan duk baya ce abin da za a karba ko da ko masu rubiya sun shi za su yi ko da masu rubiya sun shi za su yi to ba zai yi su a idan musu haka ba to kuma sanin abin da kuma yake ciki yake da daidai da tauhidi abin da baya daidai tauhidi wannan gurin ake komawa wajen malamai da suka san tauhidi sai aka masu ruku ya dole yayin da kuka tashi kuka ce kaza na magani sai ku tashi ku je ku to mu mun jaraba a tambaya wane na gari kaza shi ma ya jaraba ya ga kaza to idan aka jaraba sai ki to malam wannan abin yana ga yadda abin yake iya sanin mu dai ga yadda muke yi ya dace tauhidi ko bai dace tauhidi ba malamai su ba ku fatawa ba ku ba ku abin da kuke shine ku zo ku masu taswirin masu mas'alar su kuma sai su su sanya su bujar da wannan matsala akan nasi na shari'a sai su ba ku fatawa to kaga shar'i guda biyu na farko tabbatar wannan magani yana yi ba su kulla ba ba kuma wani shidani ke yi ba kuma idan ba a sa'a wani wato tauhidi ba na uku kuma kare zama wato shi ma wannan turaren ya zama ba wai asali an dogara ne daga wannan saiwar ba a akwai wani abubuwa na haramun da aka je aka gwarmaza aka tattaka da shi wataƙila wani abu ne na najasa ko kuma aka yi ba na na na na na, na wato a- a wasu dabbobi wanda aka haramta mana cin su ko abin da ya kama da wannan idan wannan ne shi ma ko kuma wani jini aka sa ma da da sauransu wa- yanda dai shida shidanin zai ji zai ji abin ya mu- ya dame shi ko kuma ji shi wannan wato a wa yake da suna Eh, wannan macijin ya ji cewa wannan hayakin ya dame shi ya fito ya tafi abinsa idan irin wannan gabanin aka yi to kaga shi ma wannan bai bai halatta ba saboda wannan shaddai guda uku idan za su iya bi to wataƙila a za- a sa- a sa- a sa- a samu sabon fatawa na cewa za a iya halatta musu wani tunani amma idan ba abu ba ba na farko ba a tabbatar ba tsammani suke yi na biyu kuma ba a tabbatar ya dace tauhidi ba misali ya dace tauhidi ya da- babu shirkulli a ciki babu taimakon akwami a ciki sannan kuma babu zuwa wajen boka a ma wani- a ma boka biyayya babu wannan sannan na uku mai zama ba a hada shi da wani abu da ke na haramun ba kamar yadda masu maganin macizai da maganin kaza suke amfani da shi za ga wasu abubuwa na haramun suke hadawa a maganin sai kuma su yana musu magani to wannan kuma shi baya baya cikin maganin da aka halatta maka idan an samu wannan to wataƙila a iya cewa da da halacci kuma za a je wajen kamar da na faɗa za a je wajen malamai ne kar su masu ruku ya kai kasan ba malami bane ka dinga jawo wasu hadi wasu wasu hadisai ba wanda kai ba ka san kasu ba hadisan ma ba ma jira kake faɗan su ba a ta faɗa ci rediyo shi maganin gargajiya ya gada ne wane ne wane ne wanda bai gada ba jahilci yake yi kaza kaza kaza kaza kaza kuma an zo ana magana kuma ka ce malamai suna maka hasada su malamai suna kare janibin tauhidi ne farko da kuta in mara lafiyan ka Allah ya haka haka haka ya hukunta mishi ya rasu da wannan rashin lafiya amma ya mutu- ya mutu da imani sa tauhidi ya ba alheri akan ka je ka mishi wani wani abin da ba daidai ba a je a gaba da ubangiji kuma lafiya ta baci wannan shine kawai ake magana a saboda haka wannan shine wato a, karshe abinda karshen abinda zamu faɗa game da shi wannan a, wannan turare saboda turare ba wai na kulle shi ne baki daya ba amma kar ka je kai abinda baka tabbatar ba in baka tabbatar ba to ka bar shi kawai gaskiya ina saboda ka kiyaye tauhidinka idan akwai wani wanda ke da dan karin bayani kan wannan matsalar watakila zai iya magana a saboda kafin mu wuce gabar tunda dai Allah ta'ala ya kawo mu wannan kafin mu shiga bari mu shiga cikin fihi masail mala ce fihi masail a wannan wato a, karatu akwai matsaloli al'ula na farko shine annahyu anil nushra hani daga wato shi an nushra mazala a cikin hadisi kan ga cewa yi hiya min amali shaytan wannan nushra ta daga cikin aikin shaytan to wannan abin da zamu dauka shine nushran da yake wani haramu na neman taimakon kwamai ko kuma a'a ba ma taimakon kwamai ka nema ba ka hada abin da yake haramun ne abin da yake ba ba halitta kai magani da shi ko kai ka magani da shi kamar shan jini ka ce za ka magani da shi kamar kaza kamar kaza irin wannan koda ba wannan babu neman babu tsafi a ciki amma kuma kayi amfani da magani wajen haramun wanda baya cin abin da aka haramta maka saboda ka nushira wajibi ya zama babu shirka a ciki wajibi kuma ya zama wato a cikin sa babu sa'a mu Allah ta'ala sannan zai karbu wannan annahyu an nushra yana magana kan nushran da aka hana ni الثانية نبي الفرق بين المنهي عنه بمبنش تكان أبن دا أكا هنا والمرخص فيه لكما أبن دا أكا يرهوسا آئيه مما يزول الإشكال ما لكي فهمتا هكا yin bambance waɗannan guda biyu da yana daga cikin abin da zai rarrabe maka iskali zai rarrabe maka rudewa ka bambance abin da ke na halal ne ya halta a yi shi da wanda yake na haramun ne ya kamata ka iya bambance haka sau da galibi wani lokaci za ga a zo a ce ai babu komai a ciki waɗanda kawai turarewa aka ce mutum zai je yi sai kuma ka turaren a cikin in ka gani sai ga ai wani zane-zane ne a cikin shi kyalla wani lokaci ba ma magani ba ne wani lokaci za ga turaren fa takarda ce da kila ko wani ya taɓa gani takarda ce za a wuce za a wuce bismillahi rahmanir rahim amma kowace ita ba za a mata katuwanta sun za a mata katuwa mim ana za a mata katuwa sai a zo kan ba sai a ƙona ta a bashi shaƙa ta zo wajen sun a bashi shaƙa haka ƙona ta to kaga wannan a kai tsaye wannan malama suna hana wannan saboda wannan meye alaƙa wannan abin da kake yi da kuma wannan maganin har dama dama wanda zai je shi ya ji daji ne ma ya ɗauko sanyi da sakasakansa ya ce taron zai iya amfani saboda ana iya kaza ana iya kaza ana iya samun kaza amma shi wannan karar ma mai amfani sa kawai ka sa bismillah ka ce a ta ƙonawa kuma wannan kai tsaye kaga da gudun buka ya ka samu shi kai tsaye wannan duk da za ka ga wasu daga cikin ɗaɗa malamai suna yi wasu daga cikin malamai musamman na allo suna yi amma dai wannan ba daidai ne ba wannan ah, in wanda ya ji haka to shi kenan wanda ah, Allah ta'ala ya- zai yafi insha Allah abinda in kaga ubangiji ya karba wannan ruku ya din ko ya karba wannan magani din to ya karba ne saboda ya tausayi mu ubangiji haka nan kafiri fa shi ke ce mushi yana da da amma in ya daga hannu sai sai kuma ya biya mishi bukatunsa sai kuma kai da da kayo su dan abubuwa zai karba eh sai Allah ta'ala ke cewa la ma ahadun mazala ke cewa ma ahadun asbara ala adan yasma'u min Allah yad'una lahu walada thumma yarzuquhum wa yu'afihim eh duk da sun suna mishi shin kyautawa amma kuma ubangiji in sun bai sai ya basu to da haka wannan shine shine abin da ya kamata a rika lura da shi in dai ba akwai mukhalafa na shari'a ko mukhalafa ta tauhidi to wannan gaskiyar magana bai halatta ya amfani da shi ba in kuma zato ake yi shi ba shi ma nan to bai kamata ya amfani da shi kwata kwata eh wata ila zan dan yi ishara kadan akan shi kuma buwan aljanu tun da ko da ke sai dai ba dan yi magana dan kadan sosai akan wannan za mu bar wani lokaci mai magana akan shi inda wani magana wanda wani ke kisan ya kara kan wannan matsalar sai ya kamata a dan abujiro da shi saboda up to masha Allah injiniya ya aiho ya tsaka tana sai magana kan wannan kan zoben azurfa ba za ga an sa an yi wani rubutu na larabci ba aka yi wasu lambobi masu ilimin huruf suna yi za ka sun yi wasu lambobi su ce ai a rika sa mashi wannan azurfan ba a jami yanzu da aka samu wannan shi ba nushara mazala cewa hiya min amali shaitan in dai daga shaitan ba ba daga mazala aka samu ba ba kuma an samu shi daga magani na fi sabilillahi ba to ina ka samu shi an samu daga wani shaitan ne kenan ka ce yanzu bari in sa to yanzu kai da ka ce sai ga mutum ya ce wai zai sa zobe na azurfa amma kuma kuma yana hana wani ya sa guru da laya to ka bashi sa guru da laya shi me bambanci ai ba wai wannan gurin ba ita ce matsalan ba mazala in za ku tuna hadisi mun karanta hadisi a baya ba yayi magana a wani tafiya nasa yace aje a cire duk wani igiya da aka samu wata dabba wanda ake canfa wannan igiya din ita aje a cire shi kar a bar wannan igiyar kwata-kwata to sai kuma zobe ka ce zoben nan wannan yana wani ma'amala da yana koran aljanu su suka faɗa galibi gayan mutum makuran wannan ilimi ka ce an samu shi daga wani aljani ya faɗa ya za ka yi gazgata fasiki a haɗar Allah na ce muku in ja'akun fasikun bi naba'in fata bayyana a ji a tabbatar mana kuma Allah ta'ala mu adam ya ba mu hanyoyi dama daga tabbatar da abubuwa shi ta ma suke mana hasada sadaka sai a ji a tabbatar amma sai ga ana cewa waɗannan abu kuma galibi masu ilimin waɗannan taurari su ke kawo shi masu taurari ba kasa wasu sun yi ɓanna iri iri wallahi masu cewa suna tsibbin nan suna ilimin taurarin nan suna ilimin harafan nan rabuli nan da suke yi wallahi galibin abubuwa da hausawa ke yi inda ba daga asalin al'ada na bahaushe ba na bautar tsumburbura da dodo to za ka galibi inda a ci musulunci ake yi za ka an samu shi daga masu tsibbin nan kuma sai daga sun ci kurkuɗe ba mutane an rasa ganewa da an yi magana a ce waɗannan aisuwa malamai ne wannan ga wuta ce ta ilimi ke za wato ba ma daga musu kafa ta ko musu ƙara zarata idan muka zo kansu dole a gane cewa waɗannan mutane da malamai ne yan jabu kuma duk yadda za a yi ya kamata a yaƙi da su a raba ƙasan hausa da wannan fitina saboda su suke lalata ƙasan hausa baki sun lalata ƙasan hausa hana mu cigaba baki ɗaya kowa na nan na ci na cigaba na uzurin gabansa ko wace bakin fata ma dai muna da irin wannan matsalin camfai da kuma waɗannan abubuwa haka na cewa kaza yana koran aljanu kaza yana kaza kaza duk mu zama shi yasa wani ma zai ga daga baya rikici ya ce ba aljanu baki da irin wanda yaje kai boko ya koshi ba ko wanda yake yan akalaniyun nan yace shi ba ma ba ba shi bai ba ya aljanu ba shi kuma wannan wata wata masifa ce ita kuma ita kanta wannan wannan bid'a ce a addini a wato shari'a musulunci a lokacin wai babu tasirin aljanu wannan bid'a ce ita kanta ra'ayi ne baka da wani magabaci sai wajen mu'tazila da kuma akwai wasu daga cikin malamai da suka samu da wani ra'ayi wani kuma zalla ce eh akwai wani abin kuma kafin mu gaba na ganin da babu ko insha Allah Allah ta'ala ya sanya an gane karatu sosai ma lokaci ko yawa to a maka tsokaci kawai zan yi akan ban san mai magana na mu jira lokaci da zamu watakila ba za mu samu dama wata nan mu yi magana sosai akan ko da ma ba samu dama a littafi ba watakila wata nan mu zo mu magana kan wannan matsalar na shigan ajali wani ajali idan ya shiga ya shiga aka cewa ya shiga ana iya tasiri sai magana a bakin wanda ya shigan ko kuwa a wani ya daga cikin abin da wato daga baya mu da can al'ummar musulmi ba mu san wannan sabanin ba wajen malamin musulunci ko dukkan su surka sun tabbatar cewa ana isabin haka sai qur'ani ya tabbatar to amma daga baya ka fara samun wasu wanda suka fara da inkarin wannan su ne falasifa eh su waɗannan falasifa suke gidan musulunci kusan su hata ma wahayi da matsala ke cewa yana gani ana mashi jibril da ke cewa yana gani sai ce falin jibrilin fa ba wai a sunansa active intellect al'aqal fa'al ne kawai wasu abubuwa ne yake yi yake faɗa watakila kawai dai ɗan gane-ganensa yake yi kaza ba su da kirki ba ba su da kirkin kajin da suke suke suke wato kaga sun jawaza mazala da iya zuwa ya karya yace ce wannan jibril ya zo ba sa alhali ba jibrilun bane kawai dai kai ma acting din ke baka tunani in kai tunani kai ma shi ma ke baka da kai ma shi ma baka da bambanci da shi da yake cewa ya gani da haka to meye bambanci tsakanin tsakanin mai cewa kuma dama majnun ne shi kaga ba bambanci to su suka fara faɗan wannan maganar sai kuma mu'tazila suka suka bayan su suka ce ai su tasiri a jannin ma da magana a jannin ba su yadda ba wannan ya shahara lokacin imamu ahmad imamu ahmad ya yi fada da irin wannan mutane sosai kuma wato kusan za kaico za a ce aka samu a wannan zamani sun karɓi wannan ra'ayi wasu ra'ayi wannan ra'ayika daga cikin sunayen watakila da ya kamata a rika jin su ana faɗan su saboda a gane bannan babannaci daga cikin wanda ya zo ya ringa ya haɗa wannan magana cewa shi ba shi bai daba shi ba ba ba ba ba akwai dr ahmad gudu shi daga cikin ra'ayinsa shi ba ruwansa ba wani magana a jini ba shi aljani a ce a kawai wannan kawai cuta ce rashin hankali ne a je a je sakatiri kawai wani lokaci su kuma masu inkari irin wannan abin abin da ba sa gane ba aka haka shi mun faɗa cewa aljani kana iya cin wani abin da zai zama in ka ci wannan zai taimaka ma magudanar jinin ka ya zama ya takura ya fita kamar kai ɗan wani ya ci tafarnuwa ana iya samun wannan to sai sai su gaggaga ganin cewa to ai me yasa idan muka ba su magani ko muke ganin sauki ko muka samu shi ɗan shokin ko wani abu za mu ga a to aljani ya taka wuta to shi ne kawai zai aka shi yanzu ka ba shi magani ka kai ka zama ka sarrafa jininsa ko kuma ya zama ka ɗan sassa mashi wasu abubuwa haka da wanda zai zama ya ji wato ya ji wuta shi ma a zai ɗan kauce talaka ba dole bane wai dan ka ce wai gashi muna amfani da hanyoyi na ɗabi'a hanyoyi na zamani wajen kuma daga ana warkewa ka ce kuma a jinin bane amma dole ne wannan ba ya kamata kuma duk masu inkarin wannan su fahimci haka saboda akwai a wannan zamu yi akwai wahid amsalam bani yana da littafi guda biyu da ya rubuta na farko ya sa ma wiqaya yana baka kariya ne yanda sai da ya magana kan shigan aljanna da sauran sai ya faɗa yanda za ka kare kanka da shi sai kuma ya as-salimul battar da tasaddi da saharatul ashrar ya iltafai da guda biyu yayi wannan ya akan masu sihiri matsafa wannan ya yi akan aljanna da kuma da ne matsari da su to sai aka samu wasu daga cikin malamai a kasar nan sun karanta ire da waɗannan littattafai wasu malamai yan masar da ina da ina ne suna cewa babu wani tasirin aljanu wannan kawai da ƙarya ce da sauransu kuma wannan is anti science wai bai dace da ilimin kimiyya ba ma a cewa ina aljanin yake su kuma yan science kuma sun faɗa wannan magana suna cewa ne ma aljanin ma babu shi kwada mata sai kai yanzu kace ba tasirin sa to ai da sai kai kace babu shi baki daya kaga sai a san me kake yi ba in kace kuma babu shi kaga imani zai rawa kwarai da gaske so jinjin kai ta isa mutum Allah ya tsare saboda haka sai aka samu wasu ku suka fara ma rubuce-rubuce cewa ma wannan mutumi abin da ya faɗa altafin nan wato ba daidai ya yi ba kuma cewa ya suka wasu abubuwa suna kishiyantar cewa tasirin ajinin babu shi daga ciki akwai kamar da na ɗan mana ishara satukan baya akwai daga cikin malamanmu da manya-manyan jiga-jiga a nazariya da ya ɗauki wannan ra'ayi ya sa mashi suna tambiyu da mutakali ko fi bayanin ghara'ibi wahid abdulsalam bali amma ba shi ba halalik wannan ya jawo suka samu dan wato tun mana albanzari na jarai an sami wato rashin jituwa kwai daga sai kan wannan ra'ayi da ya riki to gaskiya kuma sunanta gaskiya jida muna kaddara shi muna muna bajjala shi a nan garin amma kuma gaskiya sunanta gaskiya wannan ra'ayi ba daidai ne ba kuma a littafin nasa koran nan ya shekarun baya dan shekara uku baya ya sake editing littafin ana kuma ya ana ta yadawa tunda shi yana da matsayi sosai a izala duniyar izala suna yadda kuma suna cigaba da ana yada wannan bantashi da yake banna ne a cikinsa ya kamata a samu dama insha Allah wa tafi dalibai wani tashi ya masa raddi a wannan tashi an masa kuma da fahimta biya sun masa raddi mangani imamu awon sun masa raddi amma wataƙila wani kai zaman da ya yi ko ya yi shekara ashirin baya ya yi wannan littafi ko abin da kama da wannan har yanzu ba an kasa ce mashi komi a walle akwai dan ko ni shekarun baya ina karantawa akwai wasu ɗan abubuwa da na rubuta wataƙila dai yanzu wurin nema zan ɗan sha wahala amma na rubuta ba tabbas na rubuta kan raddi wasu abubuwa da ya faɗa don wasu abubuwan kawai za ka gani ba dalili ya kawo ba shashi faɗinsa ne ba nassi ba ba ƙurani ba sunna ba ya kuma kamata a rika da gwamnati haka don daga ciki za ga aka ce mutum shiɗanin ma a ƙoƙarin wata hawi ne inda nassi ta ce shiɗani sai a ce wai zuciyanka ina magana zai zama babu iblis ɗin babu aljani kenan ko me kake magana abu ne mai tsanani wannan ƙwarai da gaske amma duk da haka wato muna muna takaici kwarai daga cewa malami a ce an sa malami ne da muke bajala shi kwarai da gaske amma aka sami wato wani ra'ayi mummuna a tare da shi to Allah ku musa to daga cikin abin da kawai zan kawo dalili ko guda biya ishe mu insha Allah an ka samu dama wataƙila akan wannan mai magana gamsasshiya daga cikin hujja da malamai ke kawowa shine alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytanu min mas duk wanda suke cin riba ba za su tashi da kabarin sa ba kabarin su ba in tashin kiyama za su tashi ne a cikin dibidibi cikin dimuwa kamar yanda aljanu ke rabce mai farfadiya shi ma imamu al-qurtubi yake cewa fi hadhihi al-aya a wannan aya dalilun ala fasadi man ankara as-sar'a ce akwai dalili akan batancin wanda ya inkari ya ce babu bugun ajani min jihatul jin daga ajanu wa za'ama annahu min fi'l at-taba'i ya kuma yariya cewa wannan yana daga cikin wato dabi'a ce kawai cuta ce kawai mai magani aje ne mata magani wa anna shaytan la yasluku fil insani wa la yakunu minhu masu kuma shaytan bai yawo bai gudana a cikin magudanar jin dan adam bai shiga cikin jikin dan adam kuma babu wato bai shafan shi kaga me yasa malama suke cewa majnun aljin ne fa in yi bai in yi zama da hankali wato kamar shi ne aljini suka shafe shi ya za ka ce babu shi za ka ji wato mai shiyar ya cewa ka bar maganan kafai suke cewa aljana ta shafi mazan Allah wa ma huwa illa min jahannama junnatun inji mai shiriya ai yana iradi ne ga waɗannan mutane cewa cewa da'awa da suke cewa manzo Allah aljana ce take ga aljanu ne ke ga mishi wannan wahayi da suke masa yace wa ma huwa illa min jahannama junnatun saboda haka magana a ce ba za a tabbatar da wannan ba kaga shi kashi qur'ani yana yana maka raddi kai da kada wannan ra'ayi wannan ba ra'ayi na jide ba yace ai shi kaza kaza kaza kaza azanu isa daga cikin gaibi mun gija ba mu labarin su dole mu yadda maza da ya ba mu labarin su dole mu yadda to kuma dalili na ilimi ya nuna da kuma dalili na hankali na gani da ido ya nuna kuma akwai sirri saboda kana nan kawai sai ka ga mutum yayi wani abin da kai ka san ba zai iya yi da kansa ba duk wanda Allah ya jarfi da irin wannan larura mai tsanani akwai irin lokacin za ka gani an zo kawai an neman wani sama da ƙasa a rasa na tabbatar ba ni kaɗai taɓa sanin wannan abin ba zai ga an neme shi a rasa sai ka ji an ce ma sai an je can wani gari sanar a gashi a dawo da shi shi yaushe kai kanshi kawai daga nan ka ce ba zai a je kwara ko a gashi a dawo da shi sai gashi can akwai masu irin wannan larura akwai wanda in ana mushi addu'an sai ka gama yayin magana ma ya faɗo saman ganin da datan kasan shi bai san wani abubuwan akwai wanda kawai shi ɗaga daga nasa yake yi shi baya wannan farfaɗiya baya komi sai dai zaka gan shi dai sun hana shi sukuni sun hana shi tsafta kuma in bai in bai saba da kai ba zai gaya maka labari ba amma dai kana zaune da shi in ya saba da kai za ka ji labarai manya ce yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza wannan kuma duk sai a ce wai gane gane yake bai lafiya ne ya kamata a rika kulawa da irin irin wannan wani abubuwa ne da akwai shi mazala a cikin hadisi cewa dan adam aljini yana gudana ma dan adam magudanan jini wannan kai tsaye kamar ya ga maka yana shiga cikin jikinsa kamar kai tsaye yana gaya maka akwai hadisi da imamu amr ya fita a cikin musnad da shi da waninsa wato cewa mazala suna cikin halin tafiya suka zo gita wata mata sun gita matan tare ta akwai wani yaro karami sai take ce mazala wannan yaro bala'i ya same shi wata cuta ta same shi sai yake cewa sai ta kawo mazala wannan yaro mazala da ya je sai ya bude bakin yaron ko yaron ya bude bakin sai ya ce bismillahi ana abdullahi ikhsa aduwan lahi ya yi bismillah ya ce ni bawon allah idan mai ru'uya din zai mutum zai ru'uya dole ya tabbatar cewa shi bawon allah ne idan ya cewa yana dan takabburanci to ba zai yi ba eh kamar ya ce dan kai zan fita ai kai ka gallabe ni ne kana yadda da wannan to shikenan ubangiji zai baka da su dama kuma kai baka ganin su kamar sauro ne sai ya shiga nan ya shiga nan ya fitar da kai eh in kuma in kuma wato ka yadda irin masu rukuyan nan a zuwa cin fade baka yarinya budurwa ta ta yin tsirara ka ce za ka runga nan cakuma ta ko ka ce a kukula kofa sai kai sai ita mala'ika ne kai za ka ce baka da sha'awa ka kyale su su rike maka ita ka je ka ta addu'an kai ya fi alheri sau da aka kaga shi ne matsala ce bismillahi ana abdullahi ihsa aduwallahi ta baka ba mu wuri ya kai maƙin allah ka kaskanta ya kai maƙin allah wa yake magana kenan shedan da ya shige shi da ya tashi sai ce kuma in za mu tafi idan mun dawo ki zo ki ƙara kawo in za mu bi ta wannan hanya ki zo ki ƙara kawo wannan yaron in ƙara in ƙara jin labarin sa ya dawo ta ce ai bai ƙara yin ma wannan abu ba take cewa wallahi ma hasas ma hasasna minhu shay'an ba mu ƙara samun wannan cutar ba saboda ka ta kawo mu mazala ma haguzuri mazala ya ga ta kawo da yawa ne ya ya ce ai wannan yayi yawa da sauransu sai kaga wannan ai kamar ana ga maka cewa akwai shi akwai akwai wannan abubuwa saboda haka ka ce zaka inkarin wannan abin to za akwai hadisai da yawa fa da idan ka shige su to duk sai ka tashi su daga aiki ba kuma ta hanya na ilimi ba ta hanya kawai ta kai ra'ayinka to me ya bambanci ka nemi cewa shi kaza ya sha ya sha mushi kai shi bai da ba ba ka da bambanci da da su kisa malamai da yawa suka rubuta littafi kan ire da waɗannan abu daga cikin tafin zan tuna akwai al-burhan fi ithbati al-masi wa sar na wato ali ibn hasan al-halabi al-bashir al-albani ya rubutu sosai akan wannan matsalar rubutu sai yana da kyau kwarai da gaske ɗalibai za su iya dubawa saboda wannan matsala da ta ishi da ici yawa banda shi kuma akwai rubutu da aka yi shi kansa wannan nau'i abu salam bali littafi da yake da kyau kwarai da gaske na'am akwai wasu abubuwa da ijtihadin sa ne a ijtihadi kuma inda ya ijtihadi kuma ijtihadi na iya shiga in kai kana ganin kai na za ka kawo naka da ya fita nashi shikenan amma dai kusan on the whole dai abin da ya kawo kusan manhaji na ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya saba ma wannan to kai tsammanin yana yin wani abin da yake ahlus sunna wal jamaa sun yarda shi ahlus sunna duka sun sun tafi akan cewa ana iya samun aljani ya shiga mutum kuma ya magana in kuma ya magana da izinin Allah aka karanta masa wato wato addu'o'i shikenan zai iya rabuwa da shi to sai wani lokaci abin da suke kawowa suke cewa to ai gashi an kanta mishi addu'a an kanta mishi addu'a kuma ya ci gaba me kake nufi kana son ka ce wannan isti'aza ba ta aiki kenan a'a ai wato ba ba ba yi da bambanci da mai maganin ulcer da mai maganin typhoid ko wani abu duk maganin typhoid da mutum zai sha da inda ajali ba zai mutu ba za ta barke ne saboda haka ya danga ubangiji ya riga ya wato ya riga ya hukunta cewa wane wane nan ba zai zama ya warke da nan addu'an ba to wani kuma ka za a haƙuri ubangiji haka ya kaddaro hikimarsa ce yanzu ya ta hukunta cewa wanzu wannan addu'a ba za ta yi amfani ba saboda ya riga ya kaddaro wataƙila akwai abin da ta goma shi tanaji da ya mashi wannan mara lafiya ta ana iya samun haka ita wannan mata da ta zo wajen manzan Allah da take cewa tana samun irin wannan farfadiyan a bugun shafan aljanin ai mai ta faɗa masa cewa mazala ya mata addu'a ta daina sai ka cewa to dai zan da miki addu'a ki samu aljanna in kuma kina so miki addu'a ki daina wannan abubuwa sai ta zaba aljanna ita tace a baya mata addu'a ta daina yin tsirara eh saboda haka kaga ta daina yin tsirara har Abdullahi ibn Abbas yana cewa ba zo in je in nuna maka mata ai aljanna ai manzo Allah ya mata bishara aljanna saboda kaga kamar nan manzo Allah yana ganin kamar ba maslaha ma in ta tsaya ma wannan cikin wata ila ku taji da ubangiji ya mata ta hakura da wannan to da kila kai ma bar lafiyanka ku taji da ubangiji ya masa ba dole sai ya warke ba kuma idan wannan ubangiji ya riga ya rubuta cewa da wannan cutar zai mutu to ka bar shi kawai haka ubangiji ya kaddaro masa ana ana iya samun haka ba dole bane a ce wai ai dole in kai ruku ya dole sai wani ya warke a ana iya samun wani ya warke ana iya samun kuma wanda kuma cutar adali ya zo kuma Allah ya kaddara cewa shi ba zai warke ba a haka to Allah ta'ala shi ke da hikima gamsashiya ba idan mace da dukkan ciwo magani ruku ya ba idan mace da dukkan ciwo duk ciwo akwai wanda za ka shi an yi maganin an yi maganin ya ƙi ya cinyewa sai da abin ya cinye da ya rasu a haka ya rasu da ulcer shi ya rasu da typhoid ɗin ya rasu da duk wani cuta wani ko da an yi sai ga abin nan haka zalika in cuta ajali aka zo za ka kai da ba cuta ajali kake ba kana sha ya maka magani amma shi yana sha ba sai ya ƙara mishi abin nan sadaka wannan ya kamata a riƙa gane ba kasancewa mun yi addu'an bai ci ba ko ba ga wato lafiya kai tsaye ba wannan baya da cewa wannan addu'an da ake baya ci a to kuma an cayi kuma yana ci ai bai da mace duk wani addu'a da kake yi kace ya Allah bani kuɗi yau kaga ya baka wata ka ga kai kai tsaye bai baka ba wata kila ya baka wancan da jindi sai ka rika gane waɗannan abubuwa insha Allah kamar na ga lokaci yayi to na ganin kamar lokaci yayi idan muka zo sati mai zuwa za mu shiga cikin atatayyur kai tsaye shi ma mu ga abinda malai zai kawo mana abinda muka tare Allah ya ba mu dada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ban san da tsawaita akan maganan shi wannan shiga ajalin ne saboda ina ganin wacce sati mun dan ja mun dan ja kan mu tsawaita kuma insha Allah muka zo kan wannan gaba irin nasa to za mu yi kuma ina son mu tattauna kan wannan littafi da shi wancan malami wancan malamin yayi wataƙila dole a kawo wasu abubuwa da ya kawo don a nuna ba daidai suke ba ba sa kan layi Allah ta'ala ya gane da mu daidai kuma ya kimsa mana bin sa وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته